محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دشدق وتا صفر hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 15 ga watan goma miladiya 2020 daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo sai mana dace da alkhairin duniya da lahira domin sarkin sunayensa muna da cikin wannan risala wanda yau shine karatu na goma sha hudu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya datar da mu a alkhairin duniya da na lahira shi dai kamar yadda aka sani jiya mun yi magana akan wato kasancewar mutum ya kula da haƙoƙin yan uwa da kiyaye zalunci sannan kuma ya kyautata ma makwabtansa wanda wannan yana daga cikin haƙoƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar kuma in ba a manta ba jiya da muka yi magana ina maimaita maganar nan mirarar da tikranin saboda mahimmancinta cewa yadda za a yi mutum ya zama salihi ko ya zama daga cikin bayan Allah salihai shine mutum ya tabbatar da ya ba da haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala wato ya bauta ma Allah shi kaɗai kada ya haɗa shi da kowa sannan kuma bayan Allah su ma ya ba su haƙƙoƙinsu kada ya zalunce su idan mutum ya wannan ya yi babban ginshiƙin da ake nema daga wurinsa na zama ya zama bawan Allah na gari muna roƙon Allah ya samu daga cikinsu to bayan nan sai kuma gargadi game da kada mutum ya yadda da wasu waɗanda zai abota da su ko munafukai a dunkule aka ce wa iyyakum wan nifaq ina yi maku kashedi kuma da munafuci ku kada ku yi sannan kuma kada ma ku zauna da munafukai har an gane munafukai to ba a zama da su saboda in ba a manta ba cikin littafin zadul mi'ad da muka yi magana akan jihadi jihadi kala hudu ne na farko jihadun nafsi mutum ya yi jihadin da zai gyara kanshi mutum ya iya kokarinsa ya nemi yadda zai gyara kanshi shine mutum ya yi ilimi ya aiki da ilimin sannan kuma ya koya ma wasu wannan babban jihadi ne sannan a lokacin da ake wannan aikin shi kuma labudda min salatati ashiya dole ne abubuwa uku mutum ya yi haƙuri a kan ɗa'a ya yi haƙuri a kan bin allan nan da ya ce a yi shi ma ya yi haƙuri ya dage a yi ta yi tare da shi sannan bayan haka nan kuma a sabaru anil ma'asiya mutum ya yi haƙuri ya cije kuma daga sabo saboda lokacin da kake cewa mutane a yi kaza a bar kaza to fata suke wajen da kace a yi a same ka ba ka yi fata suke wajen da kace kada a yi kuma a same ka kana yi gaba gaba ce gashi nan ana mana wazi kuma su suka fara bayan nan mutum ya hakuri akan jarabawa idan har ka haɗa waɗannan abubuwan dole jarabawa ta zo kuma lokacin da kake cewa a yi kullum kuma ana ta yi tare da kai kana cewa a bari kullum kuma ana ta bari tare da kai ta yi kokarin an yi ma karanci a yi ma kallafi wanda baka ji ba baka gani ba a ce kayi sai kai haƙuri wannan shine babban abin da mutum zai kalla sannan na biyu jihadu shaitan ai fada yadda za a tare shaitan shi ko abu biyu ne bangaren shi mun sha maimaita daf'u shubuhati wa daf'u shahawat yanda za a kokari mutum ya gano ba zai bi shubuha ba rikici abubuwa da suka rikice to mutum bar ya gano yanda zai iya tantance su haka sha'awa domin waɗannan su ne manya-manyan hanyoyi guda biyu da shaidan kan yaƙi ɗan adam to sannan ba haka nan sai yaƙin munafukai shine na uku yadda za a yaƙi munafukai ya zama na a gane su a san irin zaman da za a yi da munafukai domin munafuki illarsa ba ya kadan bace munafuki guda ɗaya yana iya yin sanadin a rusa abin da aka dade ana ginawa daga nan sai kufa jihadul kufar kaga guda hudu kenan sau da haka waɗannan mutum sai ya sa su a rayuwa cewa zai rika kallon kowane yana kallon matsayinsa to an yi babban jihadi ya fito ko wa iyakum wan nifaq ina maku kashedi da munafuci fa huwa al microbe al mu'arrabat ko al mu'arrabat al mu'arrabatun ne shi wannan shine in an ce micro shi wani kwayar cuta ne munafuci micro micro ne shine daga wani cuta ne microorganism ne shi munafucin nan wani micro ne in ya riga ya shige ka ciyon shi maganinsa wahala mai ɗimautarwa ne wajen magani maganinsa yana da wahala zai wahala in ciyon munafuci ya kama mutum to ciwo ne wanda yake karya garkuwar ɗan adam gaba ɗaya maganinsa yana da wuya fi shakhsiyatul insan idan ya shiga mutum idan ya kama mutum to ciwo ne mai wuyan sha'ani wanda gano kanshi ma yana da wahala balle maganinsa alladhi la mabda'a lahu wala qiyas wanda baka iya gane farkonsa baka gane ina ya tsaya idan ya shiga jiki baka iya cewa ga daidai inda ya harba ko ina harbi yake na ka zai harbi jiki ka rasa farkon shi ka rasa karshen shi a jikin mutum baka iya tantance inda yake a jikin ya kama cuta ce mai yawo ta yawace jiki gaba ɗaya ta yawace zuciya ta yawace jiki ai ko daga wannan tarifin kadai yayi sa mutum ya ga munafuci kai Allah ka tsara mu ka tsare mu da munafuci aka ce mutum bai jin tsoron munafuci sai yayin da ma ya zama munafukin idan mutum har ya daina bai jin tsoron munafuci ya riga ya zama munafukin ne tuntuni kawai ciyo ne wanda bayan Allah jigajigai sahabban manzon Allah ba wanda bai mutu ba yana jin tsoron sai da yana ji fata yana jin tsoron munafuci ku duba dai Umar dan Khattab dan aljanna ne an tabbatar da shi dan aljanna ne amma da yaji matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana bada labari ta ce akwai wasu mutane wanda ganin su da manzon Allah iyakar su nan duniya a lahira ba ba za su gan shi ba ai alaman munafukai ne ya tafi ya je ya tambaye ta yace ina ciki ta ce baka ciki amma da gaba ba zan ƙara gaya ma kowa ba in yana ciki shi ya sani in bai ciki ma ya sani to ka kalli fa Umar yana tsoron munafuci sannan ba haka nan wata rana aka zo aka ce ai an gaya ma Huzaifatul Yaman cewa ga munafukai ga munafukai annabi yayi sirri da shi ya gaya masu waye munafukai sai da ya tambaye shi shi ma ya ce ina cikin wanda aka lissafa ya ce baka ciki ita amma da gaba ban ƙara faɗi ma kowa kuma kai kadai ne na zan gaya ma wa kana ciki ko ba ni baka ciki idan wasu suka tambaye sai ce oho kai ka sani amma shi sai ya gaya masa ya ce baka ciki daga nan sai ya ce to bari yanzu ya san yanda zai yi bari ya dabara idan mutum ya mutu huzaifa na gari sai aka ji bai je jana'izarsa ba sai shi ma sai ba da uzuri ya ki zuwa ya ce wannan ya nuna yana ciki kenan idan ko aka zo aka ga huzaifa ya halarci wani babba daga cikin sahabbai ana ganin abin babba ne kuma ga huzaifa ya je shi ma aka gaya mai ce ya huzaifa mutumin mu yana wurin aka ce yana wurin ya ce gani nan zuwa ya nuna bai ciki kenan da haka shi ya dabarar na tantancewa munafiki ba a yin komi da shi ko hausawa na cewa munafiki in ya riga ka ɗakin mamanka ma sai hana ka shan ruwa kuma wana ka gani yanzu da za a jarabi mutum da munafukan mata to sai ta hana ka sakat domin tana iya ta je wurin mamanka in mamanka na nan ce sai ma mamanka kirki duk motsin da ta ce mama me za a yi maki ita ce wanki ita ce shara ita ce kaza ita ce kaza kai kuma in ta zo ta rike ma tsiya in ka taba ta mamanka ta mamanka ta ce diyata wannan diyata ai in ka taba diyan nan in kai mata ba daidai ba ban yafe ma ba wata har mutuwa in ta zo ita ce wasiya ce wannan yarinya ka rike ta da amana mutum ne kirki ce in kai mata ba daidai ba ban yafe ma ba bata kulla ma ta ba kuma ga ta ita muguwa na to to haka suna nan akwai su in ka riga ka wajen mamanka in ka zake ka ja mamaki taitema mamanka kirki taitema ta dafa kaza ta kawo mata ta dafa kaza ta kawo mata kai ko in kace mata shayi ya tafi ni na gaji in ka je ga maman ta kace ba ta dafa maka shayi maman ka za ta yadda ita da ake dafa ma abinci izawi ita abinci ake dafa a kai mata ta ce dab kariya kake bata yarinyan da kullun abinci da na safa daban na rana na daban na dare daban ta daba ta gawa sannan shayi zaka ce ba ta kariya kake kai dai kace kana so ka auro wata kuma wallahi ban yafe ma ba to ya ga gani ta je ta kullo muku to wala bu ji wala to kaga wajen mama ta ke lalle aka je wata wata ta ala ka wurin maman ka to na mala waka ka ka wadi na eh su saba ma da su kaji ko to kaji kai kai da wara to to wallahi kai da wara ka gano ne ai in ba ka wallahi suka zo suka gano da babanka da babanka babanka in ta zo ta daga kofar gida ba sai ta fadi da da baba yadda la baba ila kwa yace oh ya ta zo ya ta ta zo ta zo ta ta zo kuma da dan abin da take hijabi ta ce baba ga wannan na dawo na san kana san kaza ta yi ka bace ce kai amma ya Allah waje albarka dan ko wallahi kai a gida kai ya take inshallah na to ka gani ai malam na gawa wata daga wani gari wata kore da ya ce wallahi ita ce wacce ita ka ta da wallahi ta baiwa Allah ce ta musu ba kirki ce ko wai zuba ta gane da ta banda yanzu ta gano ashe amfani ne abin da ake mata shi ne gaskiya ina ina ita bayan ko ita ce yadda dai ai wallan sai kaga munafiki to haka fa ake wajen mu'amala munafiki za a zo kai da shi kaga kaman a ran a duniyan nan ba wanda yake baka kamar shi amma wallahi ba wanda yake kinka kamar shi kuma gashi kuna liƙe sai baka sani baka gani ba kana ta abun nan ba to shi yasa ake nuna mana alamomin dan mu gane wanda ka jarrabe shi da waɗannan abubuwan da za a faɗi matsalan ne wato gaskiyar magana addinin nan to Allah dai ka fahimtar da mu shi kafin mu mutu amma wallahi ba mu gane shi ba saboda annabi zai faɗi abu ya ce wannan abun matsala ce amma mu sai mu rika ɗaukar shi kamar da wasa ba matsala ba ce to bari dai mu zo kan abin kada yin karatun kafin karatun shi wani microbe din nan mai ciwon nan yana jima mutane wa rasuluna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon mu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi allazi addabahu rabbuhu wanda ubangijinsa tabaraka wa ta'ala ya ladabtar da shi ya tarbiyantar da shi fa asana ta'dibahu kuma ya kyautata tarbiyarsa saboda haka zaka ga annabi yana cewa ay addabani rabbi fa asana ta'dibi ni Allah tabaraka wa ta'ala ya tarbiyantar da ni kuma to ya za a yi ma a yi shakka tarbiyar da Allah ya yi mu annabi sa a ce akwai wani matsala na abadan wa huwa alladhi bu'itha shi ne kuma wanda aka turo li utammima makarimal akhlaq yace bu'istu li utammima makarimal akhlaq an turo ne saboda in cika duk wani kyawawan halaye da aka yi magana duk wani abu da ka sani mai kyau ne hali ne mai kyau to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka turo sai ya cike shi kawai duk wani gibi da aka bari da wani kafa da ba cike ba to manzon Allah ya zo ya cika ta ba a ƙara ganin wani hali bayan manzon Allah wanda za a ce ya fi na manzon Allah abadan manzon Allah ba duniya ba ta taba ganin kaman manzon Allah ba kuma duniya ba za ta ƙara ganin kaman manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko da ka inde maganar tarbiyya ne daga shi an gama duk wani magana da ake magana na makarimul akhlaq daga manzon Allah an gama babu wani gaba da shi da can ba a yi wani wanda ya kai shi ba kuma ba za a yi wani wanda ya fi shi ba ya kai shi ba balle ya fi shi ma duka annabawa shine imamul mursali saboda haka haka yake aka ce mashi aka gaya masa wallazi qad wallazi kana khuluquhu alquran wanda halayensa ma ɗabi'unsa kawai qur'ani ne in kana son ka san halayen manzon Allah kawai karanta alqur'ani kana khuluquhu alquran halayensa kawai an tambayi iyalansa ya halayensa yake tace halayensa qur'ani duk abin da Qur'ani ya ce a yi shi za ka gani a wurinsa wanda Qur'ani ya ce ba a yi ba za ka gani shi a wurinsa ba don haka halayensa kawai alƙur'ani ne wani wurin ma cewa aka yi idan ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga kaman Qur'ani ne yake tafiya a doron ƙasa saboda duk abin da Qur'anin nan ya ce shi ne yake tsabbakawa abin da ya ce kada a yi baya yi abin da aka ce a yi shi yake yi hasali ma wani wurin har an masa afuwa ba dole sai ka yi kaza ba amma shi sai yi kaza mu ne sai ya ce mana ku ku tsaya daidai nan ba dole ba ne amma ni zan kai can saboda aka shi yasa mu aka ce mu yi kiyamun laili aka ce mana gata ba dole ba ne shi ko wajen shi ba dole ne saboda haka kaga kenan sai da ya wuce inda mu aka tsaya da mu shi sai da ya wuce gaban nan sallar duha mu mu yi ta sunna shi ko dole ne wurin shi yayi sun yayi wannan sallar da hantsi yayi ta dare dole ne shi haka layya in mun samu hali mu yi shi ko dole ne wurin sa saboda haka shi ko sai yayi duka waɗannan abubuwan dan a nuna inda ya kai ya fi mu kololuwa mu ba mu yayin abin da yayi ba za a iya ba ba za mu iya ba saboda haka shi sai da ya wuce ko ina shi yasa ya zama abdullahi da ya kai kololuwa sai da ya kai makanul ubudiyya ya zama shine cikakken bawa in za a ce bawa shine shi har Allah ya yarda ya kira shi da wannan bawan dan saboda ya kai kololuwar bauta subhanallazi asra bi abdihi laylan ya zama abdu ya zama alhamdulillahi alladhi anzala alkitaba ala abdihi abdu ya kai matsayin ubudiyya shine ibnu qayyim ya magana yace babu wata martaba da ta kai mutun ya kai matsayin ubudiyya to ba wanda ya kai ta sai manzon Allah shine har Allah da kanshi ya kira shi yace abdi bawana na matsayin daraja ta abu ba matsayin na halitta ba ba kamar yadda mu ake hadisul qudsi ya ce abdi bayan ciki ha akwai na banza ba wannan kiran ba a'a ubudiyya matsayin bauta ubudiyya ba matsayin nisbi na na ambaton halitta ba ka wannan wannan ne ma ko gungumen can ma shi ma abdu ne ba Allah ne shi ma Allah yi shi so da ka bawa mutum ya kai kololuwa matsayin ubudiyya ce ake magana manzon Allah sai da ya kai wannan kololuwa ta karshe ina fata an gane da haka wannan shine abin da ake kallo ai wa innaka la'ala khuluqin azim aka ce lalle kai hakika tabbas duka wannan abin da ake magana na girma na karfafa magana an yi ta aqidatun ne wa innaka ka gani la'ala sannan khuluqin azim lalle kai tabbas hakika kana kan dabi'u waɗanda suke masu girma halayenka babban manya ne sallallahu alaihi wa sallam innahu yashrah lana أي في هذا الحديث الشريف صفات المنافقين إنه شيء النبي لا يشرح لنا يني من شرح يني من بياني في هذا الحديث ما يوانا حال دا أكبر تنزي يني من بياني أواني حديث سمي درجة نصفات المنافقين تقول في المنافقين فلقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه an ruwaito daga Abu Huraira Allah ya kara masa yarda annahu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce yace ayatul munafiq salatun alamun munafiki uku ne to mutum ya gane wannan in shi ma ba shi bane me zai sa ba zai guji mai wannan sifar ba to matsalan shine wannan shine ni wannan ni kai kai kowa duk an dame cikin sifofin saboda haka dan an gama ita ma ba a je kyamashi alamomin munafiki guda uku ne idza haddasa kazaba idan ya bada labari ya ƙarya to yanzu in aka dauki wannan sifan kadai ai ciro wanda ya fita sai wanda Allah ya zaba ƙarya yau a ce ma mun daina ƙarya kadai to wallahi mun samu babban nasara kab ku manta da hadisin can da muka taho bayan muna maganan wannan ya zo ya musulunta ga zina ga banna dai ga ga kaza amma shi ga shan giya amma ga ƙarya aka ce to aiko waɗannan halayen ba su da ba su da kyau a musulunci ya ce to a cire mai amma shi fa sai dai a cire ɗaya don sauran nan shi ba zai iya cire ba zai iya ba a cire mai dai wani a ce ya daina annabi ya kalli sharrin abin da yake yi ga zina ga shan giya ga ƙarya sai annabi ya kaman ka ce ka kwatanta abu uku ne a waje ma sai ya sa hannu ya ɗauke ɗaya ya ɗauke ƙarya a ciki ya ce bari in ɗauke ma ɗaya sauran je ka yi amma ɗayan wannan bari in ɗauke ma wanda ya fi illa a ciki sai ya ɗauke ƙarya to mutumin nan ya tafi zai je ya sha giya sai ya tuna an hana shi ƙarya ya ce yanzu in dai ya sha giya abun kunya ne in ya gamu da mutane suka ji warinta suka ji kaza suka ce ka sha giya ya ce bai sha ba ya yi ƙarya sai ya ce to to bari ya daina shan giyan nan kawai tunda dai dole za a gane ya sha kuma aka tambaye dole gaskiya ya ce ya sha kuma ya zo mai da mutunci to zai ƙarya ne ya daina ƙarya gaban annabi ya ɗauko alƙawari ya daina ƙarya ai kaga su daban ne mu mu ne ka ɗauko alƙawari gaban annabi sai ka je ka ci gaba da gunduma abinka sai an dawo wurin kuma dama tun da mutum ya riga ya yi ƙarfi a munafuci ya yi a gaban annabi kirki in ya koma sai ya zama ɗan tawaye to su ba su haka in sun ce eh eh ne in sun ce a'a a'a da gaske suke har zuciyarsu ka Allah ka ba mu zuciya wankakka aka zo wajen maganan zina kuma ya ce to ai ita ma yanzu tun da ya daina ƙarya yanzu in yayi zina aka ce waye ya ce yaya ya ce gaskiya ita ma dole ya bari dalilin ya bar ƙaryar nan sai da ya daina duk waɗannan manyan ayyukan zunuban nan ya daina saboda ya bar ƙarya to kaga ko mu sai sa ƙaryar in dai za ka yi ƙarya za a yi ta ƙarya to duk komai ma mutum ba zai ba duk mutumin da ya tara ga ƙarya kar ka cire mai akwai abin da ba zai ba in dai ƙarya na nan to duk sauran abin ma na nan suna nan tare suke to duba to amma da yake ba mamaki a maƙarya saboda mun zama maƙaryatan uwa uba ƙarya uwa ƙarya yara ƙarya manya ƙarya shugaba ƙarya talakawa ƙarya don haka kowa ma baya damuwa da ƙarya don haka in an yi ta koya gano ƙarya ta shi ma bai jin komai don shi ma makaryacin ne to ciwo ne kai ma kana da shi to me za ka damu da shi kowa da ciwon sun haka shugaba ya ƙarya ba komai ba talaka su ƙarya ba komai ba abinda ma ba su ji sun gani ba su ce shugaban ya yi shi ma ya mulmulo ya ce ƙarya ko ma kun yi kaza duk ƙarya ce tun da an mai ƙarya shi ma bari ya ƙarya ya rama kowa ƙarya za za ya mutu nasara har na sha gaya muku nan wai idan mutum yana neman aure aka ce mashi ku rika yi yan matan nan gaskiya sai ce da ai malam yan matan zamanin nan sai da ƙarya su ƙarya suke so in ba kai masu ƙarya ba ma za su so ka ba ma sai ka zo wurin su ma su ki zuwa saboda sun fi son ƙarya ka yo masu komi na ƙarya har riga kayan sawa ƙarya abun nan ƙarya in duk komi dai ka zo ka mulmula ƙarya ita ta fi son haka nan to ita ma aka zaga wata wajen ta aka ce ku yi gaskiya sai ta ce zama samarin zamanin nan sai da ƙarya in ba ƙarya aka yi masu ba za su so ka ba sai su dauke ki wata ƙaramar yarinya to gara ki mulmula ƙarya su dauke ki babbar yarinya nan ko ƙarya ne wata gidansu ba su da bambanci da bukka sai ta rika aro kayan wata tana sawa in za a ma je a ganta a yi magana ba ta yadda ta yi mahaɗa gidansu sai ta yi mahaɗa gidan ƙawarta ko gidan wasu a haɗu can dan kada ga gidan radda ka matsa sai ka zo ka ga gidan in baban ta zo ta ce ankul ko ta ce mai gadin gidansu in gidan ya isa gadi in ko bai isa ba to ba dan uwan baban su ne zo daga ƙauye nan ko shine baban kai ma ka je ka ce sannu ankul nan ko baban ta ne shi baba bai san me yasa ake ce mai ankul ba saboda bai da naira ya koma ankul can duddugen kafa a cire a cire yudi ya koma eh sai dai kowa ce kowa ya zo banza kawai ba da ba da amfani to zo da ga ita ce ba haka nan in ya ce wata wai da ce wai ta an nemi ta aure wani mai yawa ta aure ta zo gidan ya kwata ne ba ta ce nan ne gidansu saboda baban su can babu an yi an yi yanzu ba kuma kuma kai Allah dai kiyaye ƙarya gidan iyayenta ba take waje ta rika jawo gidan uncle din ne wai nan Abuja su suke nan an kawo su ne Kaduna saboda Kaduna an fi samun saukin karatu to ko tunda kika ce sauki kina Abuja me za ku dai an dawo dai Kaduna inda sauki in shi can ba wai kai ne ina ruwan shi da sauki wannan an fi samun cikakkun makarantun islamiyya mai kyau ita musulunci take yi ta fi samun islamiyya gagga Abuja ba islamiyya cikakka saboda haka aka rabo da ita daga Abuja nan ta dawo gidan uncle dinta to yaushe za a abuja a gaba wanke ta ce da yake bai zama sosai baya dubai baya can baya can baya can amma dai za a samu a kokari sadda aka ga ya zo ya zanna sai a sanar da kai baban can ya zo ta ce uncle ta saboda bai da kuɗi amma yi kokari wata mata ta ce baban nasu ba ma shi bane baban ta kwata kwata ma in ta tashi sa suna ma ba ta sa sunan shi saboda bai da kuɗi an magana su ce ƙarya samarin zamanin nan sai da ƙarya ayi a jikinsu ma su yi ƙaryar wata za ta je tun da ita in ta gane wanda take so shi ga irin kalan wanda yake so yana son mai ko kaza da akwai kaza da akwai ta gane haka yake bai so ya ta faro gashi kundumi gare ta ya ta je a ƙara mata dogo ya tsawo kundumi ita kundumi gare ta ya ta je gashi ta sa mata dogo shike nan jiki kuma nan babu nan babu sai ta je ta sa a mata nan roba ta sa ko ina cin ko ina his da ina ne da ina ne duk shi yana za ka yadda ta sai na roba ta sa da kwai shi yanzu duk ana sa na roba yare da ta cire ta shiga wanka a zo an yi aure malam lura kan wata hadda haƙori da ke za da ƙarya da za haƙorin maka ta ce wai ta majiya ce zuwa ta maka uku malam lura ta hajiya kawai ka magana magana da ce ina a lokacin da muka je jifa muka je jifa a kawo wata ba ko yi ƙarya sai wasu jeji ba ta zama korin maka kawai ta so amma ta makala a korin da ta hajiya ce so uku tana zuwa a kai ta jefe wala ka jefe sosai sai da ko kai ta jefe gaskiya abu yayi kai ta jefe ƙarya sai sai an ba ka kai ba sai su rena ma wayo in dai haka ne wai za a gane matsayinka to mu da aka ai mazo nasiha ce to kai ya kake gani a ce maka wannan mai aure makaryaci ita ma wadda ya auro makaryaciya sannan su haɗu kuma su fito da na kirki ai wanda za su fito da shi sai ya yi ƙaryar da duk duniya ma ba taɓa jin irin ta ba tun da sarakan makaryata ne shi dai za su ya zama sarkin makaryata wannan ƙarya wannan ƙarya ka kirga ka gani har abada ba yadda za a yi ka samu duman kan dutse da duman bola ka hada su kuma su fidda kankana abadan daidai su fitar da jiw da kasa ɗacin su ya kai ɗacin su fiye da yadda kake tunani to haka za su yi munafik idan yayi labari wa idza wa'ada akhlafa idan mutum ya alkawari ya saba to ga yaman wanda babu yanzu ƙarya ko ko saba alkawari alkawari mutane ba su ma damu da shi ba yanzu yanzu nan mutum za ka zo ku yi magana da shi rumi rumi za mu haɗu karfe kaza amma har gobe sai karfe kaza bai yi ba kuma in ya zo ma dariya bai ma san wai ya yi ba daidai ba ba wani abu kawai ya san kawai haka kowa yake in ma kai kai mai magana sai ce ai shi ma bai ma san ma za ka iya makin ba ban san za ka iya makin ɗin shi daidai wannan lokacin ba ai kun yi da shi sha biyu za ku haɗu ya ki zuwa har gobe sha biyu da ba kai mai kai mai magana ban ganka ba alƙawarin sai ce oh wallahi ni ma bai tsammanin zaka samu zuwa ba shi yasa shi ma bai zo kage menene kai ma irin shi ne kenan kun yi alƙawari duka ba cika wa idza tumina khana sannan an amince masa kuma ya yaudara yau din nan ka amince ma mutum in kana so gane akan kuɗi kana ba mutum kuɗi ko ka sa shi wakilci na maganan kuɗi sai an cuce ka da shi zai hada baki ya ce a ƙara mai ma kuɗin wakilin ka ne fa amma zai je ce abun nan yanzu ana saidawa kaza ko za a saida ma kaza ya ce shi to me yana shi a ciki sai kokari shi kuma ya kara nashi in ya zo a saida shi ma ya cire nashi a ciki kuma kai aminin ka ne kai kawai yadda da shi a wannan wannan kallan man yuga wanda zai tsallake wannan sai wanda Allah ya ce in kaɗan ne suka fita daga nan in ba ka ba kusan duk ana ciki to ga yamin guda uku nan wane ne waje ƙarya saba alkawari cin amana a amince mutum ya yaudara wannan in ba kai sa'a ba har cikin gida sai amma wadda ka ɗauko ka auro mai sa wata rike yaudarar ka ƙaramin abu ne ta zo abu bai kare wata ce ma ya kare dama sai ta bari die minute idan ta gaya ma tun jiya ai za ka sau to sai ta bari yanzu kan hanya kake ta ce ma ba kaza ka ɗauko kuɗi ka ba ta yana na ɗaki ƙarya ne ya sunan wannan to so zaka wanda suka sha a wannan zuwan da Allah ya so to kuma haka zaka ga wanda ka aje a gidanka ma wani yana gidanka nan yake ci nan yake sha nan yake komi dan un amma yanzu da shi ake hada baki a zo a kidnapping mai gidan an kama kidnappers kwanaki kuna jin dai duk wanda suka duk wanda suka hada baki aka kama din nan aminta sun su ne su sun amince masu ne sun dauko su wani dan uwan shi ne wani akan layi yake ma kana mai kirki kana haduwa da shi kana mai kirki ya gane kirki tunda kana mai kirki shi yasa yanzu kyauta kanta tana da wuya domin in kana ba mutum kyauta yau kullun ka dauka zaka bashi kullun ka dauka zaka bashi da shi za hada baki ya ce kana da kuɗi dan saboda ko shi kanshi nan ba ranan da za ku haɗu sai ka bashi kaza sau da akwai kuɗi sai kullo da su a haɗa baki a zuwa kama ka su samu da yawa wannan da kake ba shi bai mai ba ya sunan wannan wannan akwai irin cutar da ta wuce wannan ma to masu gadi an ɗauki masu gadi ba nan ɗin nan da aka damu mutane waje da riga cikin aka yi tabbakin nazin mutane mafi yawancin waɗanda aka kama nan masu gadin su ne ake haɗa baki da su kuma wani ma wawan a je a kama a haɗa baki da shi a kama mai gidan nashi a je a shi miliyan ashirin shi kuma ba shi dubu ɗari wani ma dubu talatin aka bashi wani ma dubu ashirin wani ma ba a bashi ba an ce yanzu akwai aiki akwai hidima ba sai an bashi kuɗi ba yanzu ko ranar da naga an kama wani nan shi ma sun je sun kama wani sun kama aka tambaye shi to nawa suka baka ma ya ce wallahi shi a guda dai an bashi dubu talatin amma ɗayan ba bashi komi ba ma kuma sun ci gaba da yi to saboda haka waɗannan sikofin mugayen sikofi ne shi yasa kuma kaga mutanen da suka ci nasara kuma ko yanzu ɗin nan ka auna ka gani ran nan nan nake nake karantawa da naji lecture wani bawan Allah wanda jiya na baku magana kada ku jina maganar sa ni fa shi mai ilimi ne a bangaren shi yayi magana idza sahha ma qala to abun nan suna da fa'ida kuma ni ba na ba na da ba na tuhuma shi da abun nan ba fahimtar mu bawan Allah ne mutumin kirki ne haka ma zaɓo shi zo muhadara saboda an yadda da an gamsu da shi to mu kuma siyasa ne mu zan mu san aidin sa ba ko shine yake magana ke ta a Philippines sai da aka zo aka koma saboda sun kai kololuwa wajen tarbiyya su da suke ma mutane tarbiyya suka koma kusan babu jahili a ƙasarsu su wanda za a ce bai iya karatu da rubutu ba babu sannan kuma tun yaro yana primary ko yana nursery school ake liƙa mai malama wadda take koyar da shi tana lura da da abun nan ɗinsa tana lura da tarbiyyar tana lura da tarbiyyarsa to idan yaro yayi ƙarya so daya su a wurin su ba a can wai Philippines in yaro yayi ƙarya so daya sai malamar ta rubuta sai ta kai ma shugaban makaranta ta ce yaron nan yayi ƙarya so daya saboda haka sai an je an bi gidansu an je an binciko me yasa yayi ƙarya idan aka gano wani matsala ne gidansu ta rayuwa ko ta wani abu ta sa ya ƙarya za a yi ƙoƙari a maganinta idan shi ne yaron kawai ya zo iyayensa ba ta ba su su a rekod ɗinsu ba mai ƙarya malam isa ka ku daure ku gane aka gano baban shi ba a taɓa rubutu ya yi ƙarya ba yaron maman shi ma ba a taɓa rubutowa ta yi ƙarya ba babu wannan a cikin history ɗinsu mai ƙarya ba mai ƙarya a history ɗinsu la haula wala quwwata illa billah dan Allah ku daure ku gane maganar nan ya ce idan aka gano ba histirin ƙarya a gidan baban bai taba ƙarya ba maman ba gani ba a raiko sun taba ƙarya sai a ɗauki yaron a ce to wannan yaron yanzu tashin farko abin da za a yi a je a yaƙe shi sai ya daina ƙaryar nan sai an gano ya daina ƙarya tukun in ba haka ba gaba ɗaya to yana da ciwon ƙarya to in ko yana da ciwon ƙarya yana da ciwon da zai aibobi da yawa don haka sai an je an yi tai mai training ana nuna mai munin ƙarya har ya gano ƙarya ba daidai ba ya daina sannan a ci gaba da koyar da shi saboda kada samu mai ƙarya to shi yasa su yanzu ba mai ƙarya su a garin su yace shi yace ba a daukan mai security ba a daukan mai gadi ba a daukan wani duk abin da ka sani saboda su ba su ƙarya normal duk abin da ka sani ba mai taba kayan wani domin ka taba kayan wani ai ba ka ƙarya babu ƙarya kowa ya san haƙƙi a tasha ko a hanya ba a aje yan sanda don su sa ka bi doka ko ka bi ka'ida ko kai traffic ko kai wane ne dan in ka wuce aka ce me yasa ka wuce ai za ka yi ƙarya to to ya ka gani to duba to yanzu ya ka gansu su sun ci gaba ko su gaba ba kuma ku kalli fa Abu Sufyan bai musulunta ba aka je gaban Hirakala da shi suna neman taimako aka yi mai tambayoyi ya ce ba dan kada mu a rubuto tarihin duniya shi sannan bai musulunta ba cewa ba dan kada tarihi ya rubuto ya taɓa yin ƙarya ba so ɗaya da ya yi ƙarya ran nan amma baya son a rubuto a ce ya Abu Sufyan ya taɓa yin ƙarya a rayuwarsa so ɗaya ya salam ai mu yanzu mu ma iya kirga ƙaryar da muke a rana ma babbar rahama kenan to balle a kasuwa ko an kasuwa ai ya za a kai mai kashedi wanda ma wani ma sai hada rantsuwa ƙarya da rantsuwa ya rantse akan ƙarya to shi yasa zaka ga wani shekara arba shekara shi kusan yanzu a kasuwa ta yi rabin shekarun shi kuma a duniya amma har yanzu bai ajiye bai ba wani ajiya ba don kullum abin da ya samu an ɗaya ba albarka kullum me zai samu ba albarka me zai samu ba albarka saboda duk ya rasa rantsuwa tana ɗaya da albarka a cikin kasuwanci balle kuma ta ƙarya ko kana da gaskiya dan mi sai ka sani na nan ni da kayana in sun ma sai in ba su yi ma babban man kayana to balle kuma mutum ya rantsa kan ƙarya to sai wannan karatun fa in muka ce zamu yi shi kadai ma zamu kwana yau mu ta kawo misalai sai dai an kawo misalai kawai mu gane wannan ciyoyukan guda uku nan wallahi da zamu bambare su da mun ci gaba saboda yanzu ka kalla su waɗannan to yanzu kamar China ko wani wuri ko su kasashe mu ma dawo kasashen wanda ma ba musulmi ba kenan to mu dawo kuma yanzu musulunci yanzu balarabe ku magana da shi balarabe na kirki nike nufi dan kada wani yace sun hadu da wani a shi ma mai na kirki nike magana ka hadu da shi yau ko magana yayi a cikin magana ka ce mai ƙarya ne ya daina mu'amala da kai har abada yace kaze ana akzib la haula wala quwwata illa ƙarya ni in yi ƙarya la haula wala yace ni da kai har abada wallahi in kudi gare wurinka yazo amsa ka ce mai haka nan ya ban ma kudin nan har abada yace wallahi kudin nan da ya anshe su gare ya mutu tun da kace yayi ƙarya sai ban ma su komin yawan su zai hakure ban ma su ce ba zai ƙara mu'amala amma da kai ba tun da kace mai mai ƙarya muku mutum a cewa mai ƙarya ya dariya matar ka mata ce mai ƙarya baka damu ba kana yin magana ce wallahi wannan magana ba gaskiya ba ce ƙarya ce baka mai ma adalci ba hadda ma kai hadda ma hadda ma kai ka zalimi ne ma tunda baka yi ma adalci ba mai ma'anarsa ko ta ce ma ka zahiri ma ka ma zalunce ni ba kun damu ba da ka san wannan kalman da ta faɗi ma kai ma din da ka san me ta ce ma da ranka ya ɓaci ran nan domin wannan ma a ce ma yau mutumin da ya gane menene zalunci ko ƙarya kuma ba ka yin su mutum ya ce ma kai mai su ne wallahi da a ce an san su in mace ta ce ma haka ka sake ta ta je ta gaya ma wanda ya sani cewa ga abin da ta ce ma ya sa ka sake ta zai ce eh lalle kin tantance saki da ni ne sai na haɗa da duka kama mutum da ba musamman kalman ba ita ma ta faɗi mu ma a faɗi mana ban ma damu ba matar ka ta ce ma kai ƙarya ba komi to ya ka gani idan mar'u la yalqaka illa takallufan fad'ahu wa la tukthir alayhi at-ta'assufa ففي الناس إبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا فما كل من تهواه يهواه قلب يهواك قلبه وما كل من سافيته لك قد صفا إذا لم يكن صفو الوداد تبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا ولا خير في خل يكون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا وينكر عيشا قد تقادم أهده ويظهر سرا كان بالأمس في خفا سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق وفي يصدق الوعد منصفا إمام الشافعي كنا رحمه الله تعالى yace idan mar'u la yalqaka illa takallufan idan ya kasance mutum ba wani amfanin da zai ma sai dai kullun ya dama wahala ko ya dora ma wahala kullun ba abin da kake samu in ka haɗu da shi illa ka shiga cikin wahala fada'ahu ka rubu da shi kawai wannan mutumin kowa ne ne ka kyale shi wala tuksir alaihi ta'assufan kada ma ka yawaita damuwa da shi ka rika bakin ciki dan kun rabu ka kyale shi kawai shi ya rayuwar shi kai kai rayuwarka tunda yanzu rayuwa ta kuma ba amfani ba wani amfanin da zai sa ka zauna da mutumin da ka gano ba abin da yake neman ka da shi sai musiba sai fitina ba amfani sai ka sha wahala sau da ka rubu da shi kada ma ka yawaita damuwa game da bakin cikin ko rabu kai bakin ciki wafin nasu ibdalun a cikin mutane akwai musaya da yawa akwai wanda zaka musanya da shi wa fitar kirahatun sannan kuma in ka rubu da shi ma akwai hutu ka huta ka huta da damuwa kai ta tunanin ya za ka yi da shi ya za ka saka ko kana jin haushinsa ka huta وفي القلب وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا saboda dalili a cikin zuciya akwai hakuri ga masoyi ko da yayi ma rashin mutunci akwai hakuri to amma in ka riga ka saba kana abin nan sai kaga ka daure yanzu da kaga haka kawai ka rubu da shi ku rabu amma kullu man tahawahu yahwaka qalbuhu ba wai duk wanda kake so ne kai ma zuciya kai ke son ka ba ba duk wanda kake so bane yake son ka akwai wanda kana son shi ka ja shi a jiki ka ma rasa inda za ka sa shi a jikin naka amma shi bai son ka amrun mumkin kuma arifahu man arifahu wa jahilahu man jahilahu wa idza jahiltahu fa ta'rifu gadan ai wata lati ne wai za jahiltahu fa la yadurruka wannan sai yadurruka jiddan jiddan ila law ta'rifu sai yadurruka wannan ba in baka san shi ba akwai aibi da wancan ta nake arifahu man arifahu wa jahilahu man jahilahu wa idza jahiltahu fala yadurruka fa hada yadurruka tamaman jiddan jidduhu jurruhu jikabun nan ne babbare saboda haka wannan shine wa ma kullu man tahwahu yahwaka qalbuhu wa ma kullu man safaitahu laka qad safa ba wai duk wanda kace kai ba komai a zuciyarka game da shi taskace zuciyarka wankakka ce game da shi to shi ko ba kowa ne zuciyarsa take wankakka game da kai ba izawi ya dan fito karatun nan ba kowa bane wanda kai a zuciyarka baka nufin shi da mugunta to ba kowa bane shi kuma bai nufin ka da mugunta wani shi zuciyarka baka kinsa baka tsanansa amma shi a zuciyarsa bai ma so ga kana yawo so ke ji labari kawai yau an kai ka makabarta idan lam yakun saful widadi tabi'atun sannan kuma idan soyayya karara ba wai ta dabi'a bace ba wai dama asali mutun yana son kama ne so na tsakani da Allah to fala khaira fi wuddin yaji'u takallufan to babu wani alkhairi ga soyayyar da za ta kora kullum kawai tsora ma wahala take ba amfani ba wani alkhairi ga wanda zaka so wanda kullum kawai wahala take ta kai shi tunda ba so ne na dabi'a ba shi yasa duk wanda zaka yi mu'amala da shi kake son so na dabi'a yana son ka aslan ba wani abu ne yasa yake son ka ba wanda radda babu ya bakka ba wani kaza bane dukkan lissafo masa a'a ka gano so ne na dabi'a to wannan kuma daga nan sai ka kyautata wa mai son ka tunda ka gano son ka yake na dabi'a amma muddin ka gano ba so ne na dabi'a ba sai ce to babu alkhairi fala fala khaira fi wuddin yaji'u takallufan babu wani so babu alkhairi ga soyayyar da za a zo da ita irin ta kakare ce ta kakare da karfi ake kawo ta ba da gaske bane sai ta kara wahala kawai wala khaira fi khillin yakunu khalilahu babu wani alkhairi ga aboki wanda kai ka zaɓe shi a matsayin abokinka na kusa har ya zama khaliluka masoyinka ne wanda baka yin komai sai da shi shi kuma ya yaudare ka to babu alkhairi ga wannan wala khaira fi khillin yakhunu khalilahu babu wani alkhairi ga aboki wanda zai yaudare abokinsa wa yalqahu min ba'd al-mawaddati bil jafa sannan ya haɗu da shi bayan da ya ce yana son shi yanzu kuma ya haɗu da shi da rashin mutunci ya yanke ma yana neman sharri ya same ka ya dafe ma in ya ga alkhairi zai zo wurinka kuma ya koma ya samu abin dafewa yana jira ya dafe shi babu alkhairi ga wannan aboki da can ya ce yana son ka yanzu kuma ya koma yana maka haɗuwa da kai da jafa'i ya yanke daga gare ka ya rika gaya ma duk wani kalma mara mutunci daga bakin shi za a ji ma a wurga ma kuma mutane za su yadda tunda saboda me dalili guda biyu na farko mutane sun ɗabi'antu da wawanci saboda haka ɗaya kenan na biyu kuma mutane za su kalli cewa ba wanda ya san ka kamar shi na haka in ya ɗauko abu ya ɗirka ma sai a ce da gaske ne dan ba wanda ya fi shi sanin shi ba zan kuma mugu bane wa yankiru aishan qad taqadama ahdahu ya rika musun wata rayuwa wadda lokacin ta da ya dade kuna rayuwa tare da ta kun dade tare da shi watakila tare ka haife ku tare ku kai zamani amma yanzu ya koma yana musun wannan rayuwa baya so wa yuzhiru sirran kana bil amsi fi safi khafa ya koma kuma yanzu ya bayyana duk sirrin da kuka yi da kai da shi da yasa ni nake ba da shawara yanzu dan kana da aboki na san ba duka aka tara ka zama ɗaya ba amma gaskiya yanzu sai ka yi taka tsantsan sosai wajen wai dan kana da aboki ka kwashe komai na ka gaya masa domin wata rana kuna samun saɓani ba zai iya rike wannan sirrin ba zai dawo ya ce ai shi ya fi kowa sanin ka tun da kowa bata zai san kun bata yanzu saboda haka ya fito hadda ya hada da wanda ya sani da ƙarya ma ya dauko ya hada ya dora so da ka gaya mai iya abin da za ka gaya mai sauran ka ba shi kababu ba kai na ma'ana ko ya taso ma sharri ya ce to ai matsalan ya manta da ka gaya mai kafafun ya gane bai san kan ba to ba sai kenan ba kai maganin sa amma ka zauna ka zazzage mai komi to sirrin ka ka rage ka rage wasu a cikin ciki ka rage wasu dan ka dauka ka gaya ma wani din shi kuma ya hada da naka da nashi ya aje kai ka aje kai ma ka boye ba komi zaka gaya mu yanzu a wannan zamanin musamman ma yanzu ka ina jin tsoron mutane wallahi mutane da abin tsoro ne amma kaga yanzu tunda ni na ga yanzu in dai ka ce wai dan aboki kusa kusa akwai ba wanda za a iya ma bashi kuɗi ya kulle yanda za a yi yanzu a halaka kawa saboda ya ashi kuɗi abokinka ne kuma tunda an zo a nan garin ba tun ma farkon kafin kidnapping din nan ya tsanani aka zo a nan riga ta ba mala aka zo aka zarga mutum kyabul aka tafi da shi matar shi da aka zo ana bincike shi abokin har ya zauna fa shi ake zama makoki amma a ce shi aka haɗa baki da shi aka sai da shi matar ta ce ita dai ya kira ta hawaya ya ce masu ga sunan tare da wani za su zo gida a ga an gama abinci ta ce an gama ta ce to amma da Allah ma kada ya manta tunda har zai zo da bako ya so masu ruwa ya ce ba komi ga muna ai kusa da ruwa ni da wani ne yanzu za mu ma so ruwan mu zo da shi daga nan shi kenan ta ji dalilin wannan binciken abin da aka yan sanda suka tambaye ta bada bayani da ke da wani wani aka ce eh da shi ne yanzu wayar da tai na karshe da ita da ta ce yace mata ta ce shi mijin yace da shi da wani ne tare saboda haka aka ce kai mutum na to mai da ya ga zai za a fara tuhuma ya nemi guduwa ko aka damke shi da bincike bincike ashe shi ya hada baki da shi aka aka sai da shi sai aka ga kamin kudi yanzu kudi a ina a abun nan ba tun da matar da mutum yake zaune da ita ma ana iya ce za a bata kuɗi ta taimi ta halaka mutum ko ta samu wani abu to wane ne wai za a ma wani sai wanda Allah ya zaba wanda Allah ya zaba kawai to balle aboki wannan kai dai a ta adda wa yadhiru sirran kana bil amsi fi khafa salamun ala dunya yace kai ne yanzu na yi watsi da duniya na wurgar da ita duniya yanzu na yi mata sallama na rubu da ita idan lam yakun biha sadiqun idan dai har ya wafiyun idan dai har ya kasance yau a duniya mutum ya rasa wani aboki amintacce wanda zai rika cika alkawari yasduqul wa'da wanda zai yi gaskiya ga alkawarinsa munsifan sannan mai adalci wanda zai maka abin da ya danganta idan har duniya an rasa waɗannan to duniya ta kare ba ta da ma sauran amfani a ce ka rasa aboki wanda zai cika alkawari mai gaskiya mai adalci yau babu to shikenan duniya ta kare ya dan fito don ko muka kalli wannan yanzu ina me ya rage wata dan wa kafakum ma hakahu Allahu anhum fi surati nisa Allah wannan ya ishe kuma abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ruwaito akan su a cikin wannan sura suratul nisa qala ta'ala innal su game da munafikai kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum munafikai suna yaudara Allah tabaraka wa ta'ala to kuma Allah shine zai maida masu da sakamakon wannan yaudaran duk abin da suke faɗi ba da gaske suke ba to Allah shi kuma yana sanar da zuciya inda ɗan adam ne kuna iya cutar su amma shi Allah ne alimul ghaibi wa shahada saboda haka yana sanar da wannan dan haka zai saka musu wa idza qamu ila salah duk yayin da suka tashi sallah su munafikai qamu kusala sai su tashi suna nuna kasala da ganda ba sa jin daɗin sallan ba sa son yi ra'unan ne suna yi ne kawai saboda mutane su gani in ba kowa ba sa yi in sun kefe su saba ma Allah in su zo cikin mutanen su su mutanen kirki ne wala yadhkuruna Allah illa qalila ba sa ambatan Allah sai dan kadan saboda haka shi yasa ake cewa rashin ambatan Allah nuna ganda wajen sallah mutum ya rika nuna kasala kawai alama ce ta munafici ya kamu da ciwo muzabzabina ba sa nan ba sa nan ba su su kai nan su kai su komo la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i ba sa wurin waɗancan ba sa wurin waɗancan kuma kalla ka ga munafiki ko da ba a ma kungiya a yanjinta ba a kai dai kuma munafiki za ga in ya zo wurin ka rumi rumi ya nema ladabi ya nema wani rumi rumi idan ya bar wurin ka kuma shi ke cin naman ka har jiya zai ma jiya ma kawai kuna tare ya ɗauko labarin da bai faru ma ya faɗi sai ya ce ai ko jiya kuna tare kuma ya zo ya nuna ma shi dan gida ne ya wufi ya shigo duk inda ya ga dama zai shigo ya tattaka ya nuna ma waɗanda kike tare fa shi kusa yake da kai sosai amma ko a zahiri ne sai yake da kai ƙarya ne wala ilaha ulai ba sa can ba sa can wa man yudlilillah duk wanda fa Allah ya riga ya fatar da shi falan tajida lahu sabila har abada ba za ka sama masa hanya ba ka shirye da shi wanda Allah ya riga ya fatar ba mai shirye da shi ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin kada ku yadda ku riki kafirai ya zama su ne majibinta al'amuran ku da su kuke yin harka ku bar mu'minai ku koma kuna hudda da waɗanda ba mu'minai ba kuna hudda da kafirai alama ce ta kafirci kuka fi so aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina kuna so ne ku sanya makanku wato ku sanya makanku wajen hujja mai karfi daga Allah tabaraka wata'ala cewa yanzu kun yadda kawai ai maku azaba ko kuma ku gano kun yadda ku dauki hanyar da ba ita ce daidai ba ku bi bayan Allah ya hana ku wanda wannan zai sa Allah tabaraka wata'ala ya kafa hujja akan ku ya maku azaba mai tsanani kuna son haka innal munafiqina fi darkil asfali minan nar su munafikai fa a can lahira in an je su ne yan gidan kasa a wuta suna kasa munafukai suna kasan haruna da kama abin nan karuna da hamana da fir'auna ma gaba daya duk munafukai suna kasa ba wani dan wuta da ke kasan munafukai munafukai su ne karshen gidan kasa na wuta ba wani wanda ke kasa da su duk wanda ka sani za a sa a wuta a saman munafukai yake Allah ka tsare mu ai wannan kada ya isa mutum ya ji tsoron munafuci duk yan wuta da za a sa na al'ummomi duka amma munafukai na kasan wuta saboda haka su ne gidan kasa walan tajida lahum nasiran kuma har abada ba za ka samu mai taimakon su ba ba wanda zai zo ya ce ya tsaya masa a taimake su ku ta abada ta haka munafukai ba a ceton su ba sa samun ceto na'udhu billahi minan nifaq kai malam shi ma nan ya jinjina babban abu ne yace kai muna roƙon Allah ka tsare mu daga munafici wa sayyil akhlaqi da miyagun halaye wa nas'aluhu ta'ala wa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala an yaj'alana min al-muslimin al-mu'minin al-muhsinin ya sanya mu daga cikin musulmai mu'minai masu kyautatawa matakin uku duk muna roƙon muna ciki matakin farko mutum ya zama musulmi mataki na biyu ya zama mu'mini mataki na ƙarshe na kololuwa mutum ya zama muhsin shine ya roƙa mana Allah muna roƙon Allah ya karbi wannan du'a'i Allah ya sanya mu daga cikin musulmai mu'minai masu kyautatawa innahu sami'un mujib idza qalla mali ma khillun yusahibuni ay ko idza qalla mali ma fa ma khillun yusahibuni wa fi ziyadati kullu an-nas khillani ya salam kaga kai wala ai wata ya kalla wanda ya ce subhanallah a ce wata ya da kai wala idza qalla mali fa ma khillun yusahibuni وفي الزيادة كل الناس خلاني وكم عدو لأجل المال صادقني وكم من صديق لأجل المال آداني ala bala lura kaga karatu kamar zai fito ya tafiya ta kawo shi to yace idan qalla mali idan dukiyata ta koma ɗayar kaɗan ya zama na bani da shi fama khillun yusadiqu sahibuni babu wani masoyi da zai yadda a wuta da ni in ma zuwa za a yi a tafi wani wuri inda irin yaran da ne aka tashi za a tafi wani wuri wani lura aka yi baka da kokobo ya za ce wa kake bi ma tuko wa kake bi wa dai ne kake bi nuna wanda kake bi a cikin nan in ka zamu wani wanda kare na kace shi a ce to duk koma ba za mu da ku ba shi kuma yace a a wallahi ni ba ni in ka kace ni kake bi za ka gane baka da wayo so ai dambe a gani kana ta shi kace bi zai ce ba a kana ta shi kace bi zai ce a wai kai tare da kuke ne kowa ya ce a ba tare muke ba ni ma ganin shi ne na yana yawo amma ya ganka daure da jikan kuɗi yaya har shugaban tafiyan ma zai ce wannan kuma mai shi nawa ne wannan kuma mai shi nawa ne wannan wuri na yazo amma baka da ko sisi to auna sai za mu tabbata suna kuskure mutum zai tashi wata rana ko tashi wai zai neman aure ya je ya nemo inda bambancin shi da inda ya je neman auren nan kamar sama da ƙasa kuma ya ce a so shi to ka je kai ta wahala kai azumin nafila kai azumin wane ne kai ko ka samu in ba ya sa'a ba in ka zo daga za ta girmama ka aka ji daɗin zama da ita ta riga ta rena ka tuntun tana ganin baka arzikin su ma kake so shi yasa kake neman ta to ta girmama ka ka kalle dan daidai daidai da kai ko kasuwa ka je in ka je kallon yaji kake ka kalle daidai kudin ka sai ka je ka sau amma ka tashi ka je kana da dubu biyar ka ce kana neman mai tsadan nan ya sunanta gezna kake so yi sauyi da dubu biyar ka gama yawo ta central market ka dawo sai dai wani ya san yana da wata rubabba da ba a saye ya sai dama a dubu biyar amma dai mai kyau ya sai dama da dubu biyar a ja ce a ganka kana da yawa wani ya san kai ce isa wai kake nema ne kace wallahi gezna nake nema ce zo kai ka ko wani can mai mai rahusa ne mai gezna kace amma fa da sharadi dubu biyar garan kuma ya ji goma nake so saboda in babbar riga isa wai na ka koma ba kai ta azkar dubu biyar din ta zama dubu ɗari eh za ta iya za a iya in an ganawa amma haka ake yi ciao ka sautar daidai kuɗinka ko jan ka abokin ka yayi ma kace yace ku zo ku je kace ni ban da kuɗi yace sai kai kallo sai kace bari kallon abin da bai daman ba abin da bani iya kaiwa wurin shi ba ko kallon shi ba na yi ba zan kalle ba ba ka jin wazo suke cewa wai su kasuwar da suka rena ko sako ba sa yi wurin to to wanda tafi karfin su ba sai su sako sai a so musu ne a wurin a shana to so haka wannan ne yake cewa idza qalla mali ai fa ma khillun yusahibuni idan dukiyata ta yi karanci bani da kuɗi to babu wani aboki da zai zama yana tare da ni yanzu da kuma yana son shi wa fi ziyadati amma idan dukiya na karuwa aka ga kullun kana ta samun kuɗi ha kullun nasi khillani dukkan mutane za su koma masoyana ne abokaina ne sanda sun ga yanzu kai ne ke haskawa kowa za ka gani wane a sunan shi wani ma ko baka jawo shi kusa ba ma in kana da kuɗi yau ka faɗai ma ka ce ma ka san shi ma sai ka jingina kanka da shi ka ce wani ai ko jiya kuna tare saboda kawai wasu su ce a ashe kai ma ka shigo gari a kuna tare da wane khillani kullun nasu khillani wa kam aduwin wannan abokin gaba nawa ne li ajal mali sadaqani da can abokin gabanka ne so nawa kake da abokan gaba da yawa amma yanzu sadaka ni li ajalil mali yayi abota da ni ne dan na zama mai kuɗi yanzu da nayi kuɗi muka zama abokai da can abokin faɗa ne wannan sai masu mulki za su gane wannan wanda ke faɗa da su da yayi kaza da su yanzu sai ya taho ya liƙe musu har su ɗauki mukamin su bashi kuma ya zo ya ta faɗi yana cewa ne tun asali tun ana yara aka taso mutumin kirki ne ya manta da zagin da ya ba bara yanzu ko li ajalil mulki kuma yanzu ko sadaqaka eh wannan kam aduwin abokin gaba nawa ne li ajalil mali sadaqani saboda dukiya yanzu ya abota da ni wa kam min sadiqin li ajalil mali adani kuma yanzu aboki nawa ne saboda dukiya yanzu yake gaba da ni da babu yanzu da babu ya koma yana fada ko kuma ga akwai baka bari ya zautara a wani wuri wata wada kuke fada ya fito ga wani nan ra'aytu an-nasa qad malu ila man indahu malu wa man la indahu malun fa anhu an-nasu qad malu izawi wanda ba zai hada cewa na da warku sai ne mai izawi yadda hadda za a yi wannan ra'aytu an-nasa qad zahabu ila man indahu zahabu ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا kaga kalmomi wannan jinas yana daukar kalmomi da ya tajrisi eh to ka gani ra'aytu an-nas munfaddatun ila man indahu fidda ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة yace ra'aytu an-nasa naga mutane a yau kan malu ila man indahu malun sun karkata ne kawai ga wanda suka ga yana da kuɗi na lura da mutane yau suna karkata ne kawai ga wanda suka ga yana da kuɗi auna kuma da za ka zo yanzu ka gani wannan ka girme ka fi shi kaza ka fi shi ke da kuɗi to shi ake girmama ba kai ba kai ka zo wani ma wani ma yana kallon ka sai ka bai ganka wani ma sai ya ganka ya ci gaba da latsa waya ya ji gaba da latsawa ya yi kamar bai ganka ba amma wani na zuwa a'a za ga yadda zai yi malu ilal mali wa malla indahu malun kaga kawai wanda shi bai da dukiya bai da kosi su kwabo ha fa anhu nasu qad malu shi kan mutane sun karkata daga gare shi ina aka ce an korewa ne anhu din da aka ce fa anhu to shi mutane sun bar shi kenan daga gare shi mutane su ko sun karce sun kaukace sun karkace sun bar shi ra'aytun nasa kad zahabu naga mutane duk sun tunguma sun tafi ila man indahu zahabu ga wanda yake da zinariya sun ga wannan shi ma ba kudin bane to suka ga wannan zinariya sai suka tafi wurin wa man la indahu zahabu wanda ko bai da zinariya fa anhu nasu qad zahabu suka mutane sun bashi sun watsi ba kowa sun tafi ra'aytu an-nasa munfadda ila man indahu fidda naga mutane gaba ɗaya su sun gangaro sun tattaru sun zo sun tattaru a wajen wanda yake da zinariya wa man la indahu fidda fa anhu an-nasu munfadda wanda ko bai da zinariya bai da azurfa hawa mutane sun watse daga wuri shi su sun gangara sun bashi sun tafi sun bashi kadai ya fito wa usikum bi an takunu ikhwanan mutahabbi ina maku wasiya ku zama ƴan uwa masu soyayya da juna kuna son juna wa alal khairi mutaawinin sannan kuma suna taimakon juna kuna taimakon juna kan alkhairi wa an sharri mutaba'idin suna ni kuna nisanta sharri wal shahna'i tahriqin wa ala gaba kullu gaba da juna kuna kiyayya da juna ya zama na shi kuma kun bar wannan wala tilatul arhami ghairu qati'in wannan kuma wajen zumunta ba kwa yanke zumunta fa hiya min alqurbati ila Allah domin sadar da zumunta yana daga cikin abin da mutum zai yi na kusanta zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ومن وصلها وصله الله duk wanda ya sadar da zumunci shi ma Allah zai sadar da shi ومن قطعها أو سعى في قطعه في قطعها قطعه الله wanda ya yanke zumunta ko yayi kokari wajen yanke ta shi ma Allah zai yanke shi وقد حدثنا ورغبنا abil hifaz alaiha nabiyuna sallallahu alaihi wa sallam an kwadaitar da mu an tsawata an jawo hankalin mu wajen tsare wannan zumunta annabi yayi haka wa an abi hurairah radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce man ahabba an yubsata lahu fi rizqi duk wanda yake son a yalwata masa wajen arzikinsa ya ga dan kadan mai albarka ya ga Allah ya wadata shi ya samu arziki sosai wa an yunsa lahu fi atharihi sannan bayan haka nan kuma ai masa jinkiri ko a ban masa wani abun nan wasu suka ce nan a jinkirta masa ya dade bai mutu ba ko suka ce a bashi ai masa baya mai kyau na kirki ya ban masa wani gurbi wanda in mutum ya mutu za a ban masa gurbin da za a manta ba za a manta da shi ba to fal yasil rahimahu ya sadar da zumunta wannan an yi sharhin sa sosai cikin wancan littafin kai fatuqi da umrakal intaji da ma'anoni daban-daban da aka fahimta kai suka ce a rayuwa kana iya kyar kaɗan a sa mata albarka a hore ma wani aiki da za ka yi har duniya ta tashi aikin nan nan kuma ana amfani da shi ko ta hanyar ɗa ko ta hanyar wani aiki na alkhairi akhrajahu al-bukhari wa inna sinama al-birri was-silati wal-ma'rufi wal-ihsan laqab lahuwa lilwalidaini ahya wa amwat tsoro ruwan da'a da aka ce ayi da sadar da zumunci da yin amru bil da yin ma'ruf a kyautata da abin da ya tantanta da kyautatawa babban ginshikin inda za a faro shi to wajen iyaye mahaifan mutum ahya'an wa amwatan suna raye ko bayan sun mutu ولقد قرن الله سبحانه وتعالى الإنسان إليهما بعبادته سبحانه الله تبارك وتعالى يا حدا كوتا تام إياه سي حدا شد بوتا الله أكا حدا شوري دايا الله يفتيش وجن بوتا سيتي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبنجدن كتبارك وتعالى يا هكو تكدع بوتا وقوة سيشي وبالوالدين إحسانا سنن إياهكما كوتا تامسو إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما na idan ɗayansu idan ya kasance tsufa ya samu ɗayan dukansu sun tsufa kai kuma ka girma au kilahuma ko dukansu suka girma suka tsufa kai kuma ka taso bala ta kullahuma uffin to kada ka gaya masu magana ta tir ka faɗi masu wata magana mara daɗi mai muni kenan wanda zaka nuna ka ɗage hanci ka faɗi masu magana wala ta naruhuma kada ka riƙe masu tsawa suna magana kai ma kana ɗaga murya ba daidai bane laifi ne وقل لهما قولا كريما ka gaya masu magana magana irin ta girmamawa kada kai masu magana wanda za su ga kare na su ba daidai bane waqfil lahumu janaha dhulli min ar-rahma ka shimfida masu ka sassauta masu fikafikan kaskanci ko tausatawa irin na jin kai ka nuna kai ba kowa bane a gaban su kenan ka girmama su ka darajanta su kada ka rika daga kai wa qur rabbir hamhuma sannan ka rika yin addu'a kana cewa ya Allah ka ji kansu ka ji tausayin su kama rabbayani saghira kama yadda suka ji tausayi na lokacin da nake dan karami kalle yadda iyaye suka yi ku duba koran nan magana nan da na faɗa na ce sheik a wannan Ahmad Tijani Horontu ne yake magana ne yana magana cewa idan mutum ya babban abin da mutum zai samu ga da Allah ya azurta shi da na kirki domin ba abin da zai yi inda dan duniya ne ya biya ka wahalar da ka sha ka yi masa abubuwa ba a lissafin kai ba ka lissafin mai kai masa shi ko yana lissafin abin da ya ma ya ce idan baka samu ɗa na kirki ba ragon da ka yanka a suna ya fi maka wannan ɗan in ka samu ɗan da zai zo shi dai jawo ma bala'i sannan kuma ya ƙara ba da wani misalin ya ce kuma auna misali ka gani yanzu idan kana da yara goma a ƙaddara a ce kana da yara ma goma sha biyar mu ce duk maza ne lokacin da kake masa hidima suna yara haɗaka kuke kai da wani ka ce wannan ya taimake kai kawo kai kake biya musu makaranta ba sai ka gayyaci wani ba in ba su da lafiya kai kake musu ba sai ka gayyaci wani ba in kana sau abincin gida kai kake musu ba sutura in sallah ta yi gayya kuke kai ko to su ko in suka girma suka kai goma sha biyar din nan duk abin da za a yi ma sai ku kawo a haɗa a yi ma baba kaza ya kaga misalin nan ai dai duk zai gane wannan misalin da zai iya bada ya ce to kai ko in suka girma suka zama manya duk abin da za a yi ma in ya kai dubu ɗari sai su ce to ana so fa a yi ma baba kaza kai kawo naka kai kawo naka kun za a yi babban ya ce kowa ya kawo shi ya sa dubu ashirin wannan ya sa dubu biyar wannan ya sa dubu biyar wannan ya sa dubu biyar wannan ya sa dubu biyar a haɗa a sama dubu ɗari a yi ma hidiman kai kuma ka je kai ta ce Allah ya baka albarka Allah ya maka kai sadda kai masa hidima haɗa ko kai kai da wani kai masu to wahibi ma wani isawi su ne in za su yi ma sai sun yi taron dangi in ba a sa'a ba da sallah in za a yi ma layya sai sun haɗo kuɗi kai ko sai da kake masa hidima haɗa kuɗi kuke kai da wani to ashe ba biyan ka suke ba suna danyi ne kai in an kalli wanda kai masu ba a kwatantawa sadda kake biya masu kuɗin makaranta haɗa ka kuke kai da wani sadda kake masu in ba su da lafiya a kai su asibiti haɗa ka ku kai da sallah in za ka yi masu ɗinki haɗa ka ku kai to kai kuma in ba sa ba zai su hada kuɗi shi da da wa da kane da wa in wannan fa na kirki kenan fa in ko ba haka ba wani lokaci kawai sai suka ta ba bai da bukata su ma suna su ji da ta su hidima wani ma yana jira baban ne ya kawo to saurana na cinye to ai ba ku wadi mu ba ne tun can na so za a da da naga can wajen usikun din nan naga kada a ta tayya yanzu na a to yanzu na an zo sai an hada ran bari mai wannan akwati wa yatajalla zalika bi arwa amsalihi al bayan fi qawlihi ta'ala wa wassayna al insana bi walidai mun yi ma dan adam wasiya game da mahaifiyarsa hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin mamansa ta dauke sa rauni bisa rauni dan lokacin daukar juna biyunsa da daukar tarbiyya wa fisaluhu fi amai sannan renansa kuma shekara biyu sai da aka kai nan yana ta shan mama yana ta sha yana ta sha aka zo aka yaye shi maman nan ya yadda yake so da shi wata damu ba in bai sha ba ma ranar ne rashin lafiya ta ita ranar ne ba ta jin daɗi ta ce yau yaron nan tun da safe bai ci komai ba tashi nan saboda shi ma sai ta bar wata ibada ba ba ta yi ba saboda shi tana yi ta yi da gajera ko ta takaitatta ko ta ki ta ce ta anjima anishkurli wali walidayka ka gode man da kai da sannan kuma ka gode ma iyayenka wa ilayyal masir haqqan ila Allah marja wal masir saboda haka tabbas zuwa ga Allah ne makoma take nan ne za a maida kowa kuma nan ne makoma ya man satuhsinu ila walidayka litalana darajatil ula ya kai wanda kake kyautatawa saboda ka samu darajoji kololuwa ka sani wal ajra wat thawab ka samu lada والثواب الأوفى من رب جواد كريم ka samu wannan in kai haka za ka samu wannan in dai ka kyautata kai wannan za ka samu wannan wurin Allah wa innal ayati alqur'aniyya wal hadith an-nabawiyya lakathiratun fi hadha al-khusus wato ayoyin qur'ani da hadisan manzon Allah suna da yawa akan wannan abun wannan maganar kyautatawa marartu alal muru'ati wa hiya tabki فقلت على ما تنتحب الفتاة فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا سؤال قريب دقنا عذانا يتي مررت على المروءة نازو cewa sai naga mutunci yana kuka mutunci da larabci mace amma da hausa namiji ne ko na wuce naga mutunci tana kuka a hanya wa hiya tabki naga mutunci na kuka to ai kaga me kenan yanzu mai mutunci ya kyale iyayen shi yanzu wannan je yara ke ga mun wai wani shi yana da kuɗi yana da kuɗi ga kuɗi har an san shi mai kuɗi ne amma maman shi tana wanke wanke a wani gida maman shi da ta haifai shi kuma ga kuɗi makude amma maman shi ma na wani gida tana wanke wanke ana ka ji wannan magana kuɗi har su an san shi a garin saboda kuɗi sananne ne cikin matasa mai kuɗi ne sosai bi ma'anar kalima amma mamansa tana wani gida ta nema su wanke wanke ana biyan ta kuɗi wannan kuɗin ai sai kuɗin lukudi wala nura ko ta kila ka gano wurin kenan na ka zabura to kaji mai kuɗi ne ga kuɗi kuɗin har an san yana da kuɗi tunda kuɗi wani lokaci mai kuɗi ke gane mutum na da kuɗi wanda bai da kuɗi shi kowa ma kuɗi in ya ganka da ɗan canji ma ya ce kana da kuɗi amma mai kuɗi shi ya san mai kuɗi to shi mai kuɗi ya gano masu kuɗi ma sun san yana da kuɗi amma fa mamansa tana wani gida tana wanke wanke to me ya kawo haka ba shi da mutunci ne mutunci zamanin mutunci wai shi wannan yake magana yana jin tausan mutunci saboda yanzu babu shi shi ne ya ga mutuncin a hanya yana kuka ya wuce a hanya ya ga mutunci yana kuka yace fa qultu alama tantahibul fatatu yace kai akan menene ke wannan yarinya mata mutunci nake ganin kina ta kina ta zubar da ya maida ki gaban mace go naga kina ta kuka kina ajiyar zuciya akan me kike wannan kuka fa qalat tace kaifa la abaki me zai sa yanzu ko ba zan yi kuka ba ba za a ganni ina ta kuka ba wa ahli jami'an duna khalqillahi matu yace alhali ɗan uwana gaba ɗaya akan wasu bayin Allah suka mutu ba wurin Allah ba ba kan Allah ba kan hanyar Allah suka bi ba kawai sun mutu ne akan bayin Allah suke ba su ba ruwan su su ba damu da abin da ya cancanta ba ya fito ko mutanen Allah tsare su to naktabi bi hada سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا توفنا وانت راض عنا واحشرنا في دونة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين